إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata bakwai ne ko takwas takwas ko takwas ga watan rabi'ul akhir shekara 1447 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 30 ga watan tara shekara 2025 shekarar miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala cikin darasin littafin mai albarka na sifatu salam wallafar ashek muhammad sali al-uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba zai uwa malam ya fara bayani game da abin da ya shafi sujjada mun kammala ruku'u dagowa daga ruku'u mun shiga sujjada malam ya kawo mana bayani yadda ya kamata a ce masallaci ya tafi sujjada malam ya ce masallaci ba zai gabatar da hannunsa ba kafin guyoyinsa wajen tafiya sujjada bal zai fara gabatar da guyoyinsa ne kafin hannunsa lokacin da zai tafi sujjada har malam ya kawo mana wani hadisi na Imam nasai da al-Imam Abu Dauda hadisin Wa'il ibn Hujr radiyallahu anhu wanda yake cewa ya ga manzon Allah kira da aminci su kara tabbata a gare shi idan zai sujjada yana dora guyoyinsa kafin hannayensa adan muka dakata muka ce yau insha Allah ta'ala bayani zai dora wannan hadisi yan uwa da malam ya kawo idan da ce hadisin ya inganta to kaga hadisi ne da yake nassi ne fi mahallin niza babu wani kokonto ko shakka za da za a yi wajen tafiya sujjada zai kasance kawai idan zaka tafi sujjada kai zaka sa guyoyinka ne to sai dai hadisin kamar yadda a sheik muhammad nasiruddin albani an bata cewa bai inganta ba mala albani ya ba a fashi a cikin silsilatul ahadisu da'ifa nata da kuma irwa'ul ghali fi takhridi ahadisi manari sabil nata ya nuna hadisi ne wanda bai inganta ba tare da kawo fuskokin rashin ingancin nasa to kaga wannan hadisi ta bangaren umarnin ajiye guyoyi kafin hannaye kaga bai sha ba kenan ko to sai mu ji me malai dogara da shi a gaba malai cewa amma ma rawan nasa'i amma abinda imamun nasa'i ya rawaito wa abu dauda da al-imamu abu dauda Allah ya musrahama an abi hurairah radiyallahu anhu daga sahabi abu huraira Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala hakika annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idza sajada ahadukum idan dayan ku zai sujjada fala yaqruk kada ya durkusa kada ya tafi kama yabrukul ba'ir kama yadda raqumi yake durkusawa idan dayan ku zai sujjada kada ya durkusa kamar yadda raqumi yake durkusawa kaga anan me ake so kai kenan akasin aikin raqumi ko to sai ka kalla raƙumiya yake sajjadarsa ƙafa yake fara ajiyewa ko hannu yake fara ajiyewa idan hannu yake fara ajiyewa kaga me zaka fara gabatarwa ƙafa kenan ko idan kuma ƙafar yake fara gabatarwa me zaka fara ajiyewa hannu zaka fara gabatarwa akasi ake so kai sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fito da abin karara a gaba ta karshe ta hadisin jumla karshe ta hadisin sai ce wal yaba ya sanya yadaihi hannayensa qabla rukbatayhi kafin guyoyinsa zance ba ya kare ba zance ya kare wal yada wannan umarni ne shi sa kaga wannan lamun din da take cikin wannan fi'ili mudari lamul amri ce shi sa kaga ta zo majzuma wal yada ay yadahu ne sai aka ce yada aka mata dauri saboda la din da ta shige ta la ce da take nuna umarni mai da Allah madaukakin sarki ce wal yaqawafu bil baitil atiq kaga asali yaqawafuna ne akwai nunun to an masa jazma ne bi hasbin nuni sai aka shafe nunun sai kasance umarni ne wal yaqawafu su je su tawafi da wannan dakin da yake yantace haka da annabi yace wal yaba sai ya sanya umarni ake bata ka sanya yadaihi hannayensa qabla rukbatayhi kafin guyoyinsa fa qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam malaka wannan hadisi yace to fadan annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi da yace fala yabruk kada ya durkusa kama yabrukul ba'ir kama yadda raqume ke durkusawa ai sai malaci ala sifati burukil ba'iri kada mutum ya durkusa a bisa siffar yadda raƙumi yake durkusawa wato wannan wani karatu ne mai zurfi da malam zai fito da shi za ku ji istinbadin sa malam salih al-uthaymin mutum ne da yake Allah madaukakin sarki ya bashi quwwatul istinba karfin iya kwakulo hukunci daga cikin aya ko hadisi ya fito da ita mutum ne da yake mujtahidi sosai da sosai in bangaren fiqh kake nema da kokarin fito da nassi ko kokarin fito da wani hukunci a cikin nassi to lalle ka samu malam Salih Al-Uthaymeen a wannan zamani ka gama inda bangaren istinbati ne to gaskiya gaba yake da malam Albani amma bangaren kuma sina'a hadisiya bangaren hadisi to wannan kuma malam Albani sai dai a cire masa hula ina fata an fahimta kowa akwai inda ya takhassusi eh haka al'abari yake da sai ka samu duk inda kaga wani katafaran malami ba shahurin malami to ba za ka ce komai da komai ya kware akan sai ya sani yadda ya kamata ba a'a akwai inda ya takhassusi a kansa ina fata an fahimta ai kama karatun likita ne dan uwa lokacin da likita ya fara karatu za a karanta masa komai na likitanci sama sama amma idan ya kai wasu shekaru sai a ware wani bangaren a ce zai ne zai ke banta da wannan bangaren ba haka bane sai ka zaci wanda likitan haƙori ne wanda likitan kaza ne wanda likitan kaza ne ba wai bai san bangaren bangaror bane a'a ya san su sama sama wannan shine inda ya fi ke banta a kansa to haka ilimin addini yake wani zaka same shi malamin hadisi ne haka ce malamin hadisi ba ya nuna cewa bai san wani bangare na ilmomi ba a'a ya san su sai dai inda ya zurfi sosai shine bangaren hadisi wanda kuma fakihi ne haka ne wani kuma zaka samu shi inda ya fi takhassusi shine abin da ya shafa alqur'ani da tafsirin sa da sanin ulum na alqur'ani haka al'abarin yake ba wani wanda zaka kalla kace komai ya san shi gaba daya shi sa malami suke cewa a man takallama fi ghairi annihi atabil ajaib wanda duk yace zai shiga fannin da ba nasa bai ta bayani to zai zo da abubuwan mamaki yan fannin sai ta kallon sana mai dariya ina fata an fahimta to haka yake kowa akwai inda ya kware malam sali al-usaymin anan wajen sai ce abinda annabi yake nufi da kada ka durkusa kamar yadda rakum yake durkusawa ai ala sifatil ala sifati burukil ba'id akan siffar yadda rakumi yake durkusa barko da abin da yake nufi sai ce wal ba'iru shi raƙumi tun da kun san shi malam usami mai ra'ayinsa mai ake fara gabatarwa gwiwa ko to bari ku ji abin da sai ce wal ba'iru shi raƙumi idza baraka iddun lokacin da zai durkusa yuqaddimu yadayhi qabla rijlayhi yana fara gabatar da hannayensa ne kafin gwiwoyinsa to kaga a bisa wannan fahimtar kai me zaka fara gabatarwa kenan gwiwoyinka tunda shi raƙumi hannu yake fara gabatarwa kuma an sai ka gabatar da me hannunka in ji malam usami malai ce kama ya arifuhu kullu man shahada al-ba'ir kaba wanda duk wanda ya taba ganin raƙum yana durkusawa ya shaida haka ya san haka fa yakhiru al-ba'ir al-wajhi raqumi yana fara faduwa ne ko ya durkusa ko ya zauna akan fuskarsa ma'ana ta gabansa yake fara zama sannan sai aje bayansa wa yanzilu muqaddimahu yana ajiye gabansa ne qabla mu'akhirahu kafin qabla mu'akhirihi kafin bayansa idan raqumi zai zauna da gabansa da bayansa ina yake fara ajewa gabansa to in kuka in kuka kalla abin da kyau shi malam Usaimin abin da dauka shine siffar durkusawar raqumi shin raqumi gabansa yake fara ajewa ko bayansa yake fara ajewa gabansa yake fara ajewa to kai kuma sai ka fara aje me bayanka gabanka shine hannunka bayanka shine me guyoyinka an fahimta shi ta nan ya kalla abin ma'ana siffar durƙusar raƙumin ba wai gabar da raƙumin yake fara ajiyewa ba Allah ya ku fahimta shi abin da malam Ufaimin ya istinbadin hadisin akai kenan yace fa idza kana yuqaddimu yadayhi in ko har raƙumi yana fara gabatar da hannayensa ne faqad na hannabiyu sallallahu alaihi wa sallam ayyakhir al-insanu fi sujudihi ala yadayhi to ai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana mutum ya faɗi zuwa sujjada akan hannayensa li'annahu idza fa'ala zalika saboda idan mutum ya faɗi akan hannayensa karan farko baraka kama ya burkul ba'ir to kaga ya durkusa kenan kamar yadda raƙumi yake durkusawa bala ce fal insanu al'ana fi maqamin 'alim wa sharifin bayna yaday Allah shi mutum a wannan lokaci lokacin da kake cikin sallah zaka yu zaka yunkura ka duka da tafi zuwa sujada bala ce kana wani matsayi ne 'alim madaukaki wa sharifin wani matsayi kuma mai girma shine kana gaban Allah madaukakin sarki kaifa yadda shabbahu bil baha'im to ta za a yi kuma a ce lokacin da kake cikin mafi girman matsayi kana gaban Allah madaukakin sarki kuna gamawa kuna ganawa a ce kai kamanceceniya da dabba wajen aikinka me kamanceceniya da dabba shine ka durkusa kamar yadda rakum yake durkusa malai ce wannan bai kamata ba fa yadau al yadaini qabla ar rukbataini sai mutun ya fara aji hannayensa kafin gwiwoyinsa malai ce ai bai kamata mutun ya haka ba wat tashabbuhu bil baha'imi kaga kamanceceniya da dabbobi kuwa lam yarid fil qur'ani was sunna illa fi maqami dhammi malaka duk inda ake kamanta mutum da dabba ko kuma ake kamancece da dabba ka duba cikin alqur'ani da sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kyau inji malu usaini yace ba za ka samu an zo ya zo ba kamanta dabba da wani abu sai a wajen zargi in aka kamanta mutum da dabba za ka samu zargi ake yi ba yabo ake ba an fahimta ai ko sai malai kawo misali yace gashi nan Allah madaukin sarki ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi haka ne in tahmil alayhi yalhaq aw tatruku yalhaq suratul arab Allah madaukin sarki yana bada labarin wani mutum ne da Allah madaukin sarki masa baiwa ya bashi ilimi sai ya watsi da abinda Allah madaukin sarki ya bashi watul alayhim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-ghawin Allah ce walau shi'ina la rafa'anahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu sai Allah ce fa masaluhu kama salil kalbi malaman tafsiri suna kawo suna kawo sunan wani mutum mai suna Bil'am ibn Ba'ura Bil'am ibn Ba'ura suka ce shine sunansa Wani mutum ne da Allah madaukakin sarki masa baiwa ya bashi ilimi kuma mujabud da'awa ne yadda suke kawo a cikin tafsiri sai ya addu'a Allah madaukakin sarki zai amsa sai hakan ya ruɗe shi sai ya samu guru ya samu ruɗi saboda haka sai watsi da wannan baiwa da Allah madaukakin sarki ya bashi shikenan sai Allah madaukakin sarki a ya kwace wannan abu wannan ilimin da ya bashi kuma ya kwatanta shi da kare Allah madaukakin sarki ce ambata musu labarin mutumin nan da muka bashi ayoyin mu fan salaha minha sai ya zara kansa daga cikin ayoyi al-insilak shine kamar yadda ana zare fata daga cikin dabba fiye ta to haka ya zare kansa wajen bin ayoyin Allah madaukakin sarki ya zama mutumin kawai shine fansalaka minha sai Allah ya ce fa atba'ahu shaytan sai shaytan ya bi shi shaytan ya bi shi wajen rudarsa da kuma sanya masa gururi sai kasance duk umarnin da shaytan ya masa baya musa fa kana min al-ghawin sai kasance daga cikin batattu wadanda suka halaka Allah ce walau shi'ina la rafa'anahu biha da mun ga dama da sai mu ɗaukaka shi da waɗannan ayoyin da muka bashi walakinahu akhlal ila al-ardi sai dai shi kuma ya karkata zuwa ga duniya ne kawai duniya ce a gaban sa ita yake nema wattaba'a hawahu kuma ya bi soyayya soyayya zuciyarsa to sai Allah ya kamanta shi yace kaga wannan misalin sa shine kaman misalin kare wa iyaz billah misalin kare in tahmil alaihi yalhas idan ka dauki wani abu zaka doke shi ko zaka jefe shi zaka yana wannan lallagin wa in tatruku in ba ka kyale shi shi kadai yake zaune baka masa kuma ba za ka ga yana me wannan lallage ina fata fahimta to kaga wannan kwatance ne mai kyau ko mara kyau a kwatanta mutum da kare ba mai kyau bane ba mai kyau bane haka malam yace masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha ka masalil himari yahmilu asfara kwatankwacin wanda Allah madaukakin sarki ya dora musu nauyin bin at-taura su ne yahudawa kenan sai suka yi watsi da ita suka yi ɗaukarta suka jefa ta a bayan bayan su wara a zuhurihim kamar yadda Allah ya ambata a cikin suratul baqara ka annahum la ya'lamuna suka jefa ta a bayan bayan su sai Allah ya ce misalin mutanen da aka ba su at-taura suka ki amfani da ita suka ki aiki da ita kamar salil himari to katankwacin sa kamar misalin jaki ne Allah ya kiyaye eh ka ko a Hausa aka ce mutum jaki an gama cutar kenan ko mutum ya zage kai ce maka wani jaki ne ya zage ka to kowanne yare a duniya aka aka kwatanta mutum da jaki wannan zagi duk wani yaren duniya a ce da mutum himaru to an zage shi yahmilu asfara kamar jaki ne da yake dauke da kayan littattafai a samu bukhari da muslim da tirmidhi da abu dawuda da ibn majah da muwatta da dukkan littattafai kowanne da tafsirai zuba su a cikin kwali a dora jaki me zai faru me zai amfana da su to haka Allah madaukakin sarki ya kwatanta shi to kaga wannan shi ma kwatance ne mai kyau ko mara kyau ba mai kyau bane wala yace duk kwatancen da yazo a cikin alqur'ani ko sunna galibi inda da dabba ne zaga gurin zargi ne ba guri ne na kyau ba wa fi sunna haka nan wani kwatancen shi ma da yazo da dabba a cikin sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin bukhari yace al'aidu fihi batihi wanda yake komawa a cikin kyautarsa wanda zai kyauta ya ba wa wani kyauta sai kuma ya koma da ni ya kwace wannan kyautar ko karɓar wannan kyautar ko ya dawo da ita wajensa ko ta hanyar siya ne ka ba mutum kyautar abu ka je ka ba da kuɗi ka siyo wannan abu ka kana san abin a ranka kenan ko to duk wanda ya haka sai annabi ya ce kalkalbi kamar kare ne kare ya tsiku zai je ya yi amai ya yi aman abin da ke cikinsa ya fito da shi sun ma ya hudu fi kai sannan kuma sai ya koma a cikin amanna ta kuma ya lashe kayansa ba haka kare yake yi ba to duk wanda ya kyauta yake kuma yake neman koma ya dauke kyautarsa ko ya sai kyautar nan ko siya ne ba maka kwace ba to ku tankwacin kare ne haka annabi ya kwatanta shi Allah ya kiyaye wannan hadisi yan uwa ya tabbata ne ga sayyidina Umar sayyidina Umar ne ba wani mutum wani doki sai wannan mutumin ya bar dokin ya lalace ya kanjame ya rami sai na umar sai ransa ya ɓaci sai kira shi ya ce zo wannan doki ka sai min da shi shi yana so a bashi ne ya ci gaba da ciyar da shi ya gyara shi ya dawo da shi yadda yake sai annabi ya ce shi sai annabi ya ga masa wannan hadisi sai sai ya umar ai mutumin da zai kyauta kuma ya rinka bibiyar kyautar nan tasa yana kokarin dawo da ita wajensa kwatankwacin mutumin da ya bada kwatankwacin kare ne da ya amai kuma ya koma ya lashe amannan babu kyau yanku an ka bada abu kawai ka kawar da kai shi kenan ya tafi sai kada ka ƙara komawa kansa Allah ya samu daji. Malam ce idan to inda in ko haka ne kamanceceniya tsakanin mutum da dabba a cikin alkurani ko sunna tana zuwa ne gurin zargi. Fala ya buruk kama ya burkul ba'iru. Faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi cewa kada mutum ya durkusa kamar yadda raƙumi yake durkusawa. Haka za na har rasulu alaihi salatu wa salam. Haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya hana mutum ya durkusa yadda raƙumi yake durkusawa. To sai mu kalla da kyau ya raƙum yake duk inda rikicin yake shine yadda za a tantance ya raƙum yake durkusa shi shine rikicin li'anna al-insana manhiyun saboda dan adam shi an hana shi ay yatashabbaha bil baha'im da ya kamance tiyaniya da dabbobi la ma fi hadha al-maqam musamman ma a wannan guri na sallah da take mafi kusancin ibada zuwa ga Allah madaukakin sarki idan malakin haka ne inda sujudi yuqaddimu rukbatayn idan mutum zai sujada zai gabatar da guyoyinsa ne fa in qala qa'ilun idan wani mai fadi ya ce maka idza qaddama rukbatayhi idan mutum ya gabatar da guyoyinsa fa innahu baraka kama yabrukul ba'iru to ai yayi durkuso kamar yadda raƙumi yake durkusawa li anna rukbatayil ba'iri saboda guyoyin raƙumi sun kasance fi yadaihi a kafafuwansa na gaba suke an gane yan uwa raƙumi guyoyinsa suna kafafuwansa na gaba wannan shine abinda lugga ta tabbatar kuma shine abinda malamai masu fassarar hadisin mafiyawansu suka tabbatar malam manzur al-ifriki a cikin littafin lisanul arab lisanul arab littafi ne kawai da malam ya rubuta shi don fassara kun kalmomi na larabci mujalladi kusan takwas ne mujalladi takwas volume takwas ne kawai kalmomin larabci ne kawai za ka ta ɗaukar ana fassara maka su to a ciki ya tabbatar da cewa a kafafuwar gwiwoyin rakumi suna kafafuwansa ne na gaba ma'ana wanda yake fara durkusan nan ya ajiye su din nan me yake ajiyewa kenan gwiwoyinsa an fahimta na kasan da suke biyo baya su ne hannayensa na saman kai su ne hannayensa kaga sai ya fara sa gwiwarsa sannan sai ya sa hannunsa sannan imamu tahawi a cikin littafin sa mushkilul asar da sharhu ma'anil athar duk littafin nan guda biyu shi kuma littafi ne da ya shi domin ya fito maka da wasu kalmomi masu ɗan matsala a cikin hadisi sai ya fayyace maka cewa ga ma'anarsu ga abin da suke nufi imam tsahawi kenan littafi kawai rubuta su kutum da guda sharhu mushkilil athar duk wani hadisi da yazo kake gani kamar akwai wata mushkila kamar akwai wani tafka da warwara a ciki sai ya dauka sai maka bayanin ta sai ce ba haka bane ga yadda abin yake to a ciki ya bayyana cewa kafafuwar raƙumi suna a biyoyin raƙumi suna kafa suna kafa su ne ta gaba saboda ka wanda yake ajiye wannan ya fara kai su ya dukar da su biyoyin sa ne a shi sa a cikin hadisin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayyana cewa wal yada yadayhi qabla rukbatayhi ya fara dora hannayensa kafin me kafin gwiwoyinsa kaga wannan hadisi a ya raba mana gaddama ma ko yawa duk wata magana da za a yi wannan hadisin ya raba gaddama duk da cewa su malam Uthaymeen da su malam Ibn al-Qayyim alaihi rahmatullah duk tana da abin da za su faɗa ba akan wannan gaba wal yada yadahi qabla rukbatayhi kamar yadda zamu zo mu ci insha Allah ta'ala malai yace za mu ɗora kama abin mala ya ce li anna rukbatai ba'iri fi yadaihi saboda masu cewa guyoyin raƙumi suna hannayensa wal ba'iru inda alburuki ya khirru ala rukbataihi shi kuma raƙumi yayin da zai durƙusa yana durƙuso ne akan guyoyinsa na ƙulu mala mutum ya ce wajen ba su amsa sai mu ce na'am haka ne inna rukbatai ba'iri fi yadaihi lallai guyoyin raƙumi a hannayensa suke lakin ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam lam yaqul sai dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisin annabi tira da aminci tsara tabbata a gare shi lam yaqul ba cewa yi ba fala yubruk ala ma yabruku alaihi alba'ir masallaci kada ya durkusa akan gabar da raqum yake durkusa akan ta an fahimta yan uwa malam usman ba ce malam usman yace ba annabi ba cewa yi kada mutum ya durkusa akan gabar da raqum yake durkusa akan ta ba inda cewa akai kada ya durkusa akan gabar da raqum yake durkusa akan ta to da sai mu ce me mu kalli me raƙumi yake bara gabatarwa a gaban sa gwiwarsa ce ko hannayensa inji malam usaimin kenan law qala da cewa la yabruk alama yabruku alaihi albairu qulna la tuqaddimu rukbataini da annabi haka ya faɗa sai mu ce to kada ka gabatar da gwiwoyinka li'annaka idza qaddamta rukbataika saboda idan ka gabatar da gwiwoyinka barakta alama yabruku alaihi albairu to shikenan ka durkusa a irin gabar da raƙumi yake durƙusawa a kanta kaga kayi kamance sai ne da raƙumi kenan to amma annabi ba haka ya faɗa ba malai ce wal ba'iru yabruku ala rukbatayhi shi kuma raƙumi yana durƙusawa ne akan guyoyinsa lakinnahu qala sai dai abinda annabi ya faɗa cikin hadisin fala yabruk kada masallaci ya durƙusa kama kama aka ce kama kamar yadda yabrukul ba'iru raƙumi yake durƙusawa wannan wannan huna wannahi huna hani anan wajen an sifati sujudi game da siffar yadda za a yi sujjada ne ba akan gabar da za a sauka akan ta ba inji malam usaimi li'annahu ata bil kafi dallati ala tashbihi saboda a cikin hadisi zaga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo kafin da take nuna kamanceceniya kafin tashbihi kamar yadda malaman balaga suke kiranta kashi nan kama kama kamar yadda walaysa an-nahy huna anil udhi alladhi yasudu alayhi al-insan hani anan wajen baya nufin gabar da dan adam yake sujjada akanta wa yakhiru alayhi ko kuma yake faduwa akanta law kana an-nahy huna anil udhi alladhi yusjadu alayhi laqala inda ace hanin anan wajen yana bayani ne game da gabar da masallaci ko kuma gabar da ake sujjada akanta da annabi cewa zai fala ya buruk ala ma ya buruku alaihi albairu kada masallaci ya durkusa akan gabar da raƙumi yake durkusawa akanta dole zamu dakata anan insha Allah ta'ala saboda ba haske akwai masu littafi kuma ba sa abin nan insha Allah ta'ala sai tibi zai samu karasa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya yafi mana sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa